ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمشيني البركة يوم من يمشيني نلا نا أكبر در اللهدي درينا بيرد وتن بالقعدة در النبي صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida wata sai daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wanda masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke ganyen oda a nan garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi na nabiyyar rahma سيرة ودروس وعبر واللبر بروفيسور محمد ثاني عمر موسى رجل محلو حفظه الله تعالى ورعاه كتاب التي كان تدم سير النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاريخ يامو إنسا da irin gwagwarmaya da ya yi a rayuwarsa da irin yadda ya bi wajen yada wannan addini har zuwa lokacin da addinin nan ya zo zuwa gare mu salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi fil akhirati wal ula insha Allah ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan littafi wannan shi ne darasinmu na uku a cikin jerin girka ta wannan littafi insha Allah ta'ala Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ka ba mu ikon fahimtar wannan tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma kokarin yin koyi da abin da ya zo a cikin ainihin wato al'amara na wannan addinin musulunci Allah ta'ala ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malami yake cewa نسبه وقصة زواج عبد الله بآمنة haka ne ko matashi ya zance mu ta yau shine wannan babi zai mana bayani dangane dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin dangantaka shine a wani dangi ya fito shi dan wane ne mahaifinsa wane ne waye baban mahaifinsa waye kakan mahaifinsa waye baban kakan mahaifinsa har zuwa ainihin wato inda ya sauwaka ina fata mun gane su larabawa sun kasance suna kiyaye nasaba da dangantaka yanzu mu nan zai wahala ka samu da ya san sunan baban kakan shi ko kuwa eh yawanci akan kaka muke fikewa amma kila ga wanda suke ɗan ƙarancin shekaru gida za su iya sani su ga jibrat ko za a ce sunan baban shi ne muhammad bello shi kuma ɗanwa ɗan mahmud malami shi kuma ɗanwa ɗan muhammad shi kuma ɗanwa ina fata an gane to haka za a tafiya to kafin ka samu wanda ya san baban kakansa kuma ba wai shi a ce faɗi ba bakin tashe ba aiki ne a cikin hausawa muna da matsaloli iri-iri dangane da abin da ya shafi kulawa da dangantaka da kuma nasaba gaskiya ya kamata ya zamto mun canza tsari na rayuwarmu misali a matsayinka na uba za ka iya mutu dangantakan ka sai ka ban yaranka sunan wane wane sunan wane wane sunan wane wane ka binciko tarihi ku gaya muku asalin mutanen gari kaza ne mahaifinmu ko baban kakanmu ko kakanmu ya zauna a wuri kaza a gari kaza a annan ya haifi wani wani shi ko ya kaura daga wannan gari ya koma ƙasa kaza dangantaka tana taimakawa ka zanto ko dai mutumin kirki ko kuma ka ɗauki sabanin wannan hanya idan ka ce maka kai ai baban ka ko wani tsohon kaura ne da ai matsala ce ko tunda manzo Allah ya ce wa man ittaba as-sayda rafad duk wanda kaga yana yawan yin yawon farauta sai ka same shi ga falalle rafkalalle game da addini ba ce maka ai kakanka wani maroƙin fada ne a ina zaka ji daɗi wannan ina amfani wani maroƙi kaga ba wannan ba daraja ba ce ina fata an gaya da wannan so akwai muhimmanci wajen wannan kuma ko wajen auratayya wannan abin jama'a yana da amfani kwarai da gaske ka san irin tsakon da za ka aura sannan kai ma a san irin tsakon da za a aurar wa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske duk da yawanci an yi watsi da shi musamman a wannan zamani namu da ke cike da abubuwa na ban mamaki Allah ta'ala ya sa mu gani Allah ya sa mu gyara na kai jama'a kun ji Allah ta'ala ya latar da mu wa qissatu zawaji Abdullah bi Amina da kuma kissar auren Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aminatu mahaifiyarsa bintu wahabi kuwa shi ɗin shi ne muhammad ibnu abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim ibn abdimanaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ولا شيء لم يذكر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شنو محمد منين كلمة محمد تكلفي أهو ساس أنا شيء وانا محمد mai kalmar Muhammad take nufi shi ne wani shayabo ta ce huwa alladhi kathurat min khisalihi alhamida shi ne wanda ya zama dukkanin ɗabi'unsa da halayensa ababen godewa ne ababen ayaba ne ina fata an gani shi ne Muhammad shayabo sha ambato salatin Allah da amincin tabbata a gare shi sunan shi Muhammad ibn Abdullah sunan babansa Abdullahi ibn Abdul Muttalib shi kuma dan Abdul Muttalib zamu zo ji kissan zaman kalman Abdul Muttalib me take nufi eh ibn Hashim shi kuma dan Hashim ibn Abd Manaf shi kuma dan Abd Manaf ibn Qusay shi kuma dan Qusay ibn Kilab shi kuma dan Kilab ibn Murra shi kuma dan Murra ibn Ka'ab shi kuma dan Ka'ab ibn Lu'ay shi kuma dan Lu'ay ibn Ghalib shi kuma dan Ghalib ibn Fihr shi kuma dan Fihr ibn Malik shi kuma dan Malik ibn Nadr shi kuma dan Nadr ibn Kinana shi kuma dan Kinana ibn Khuzaima dan Khuzaima ibn Mudrika shi kuma Khuzaima dan Mudrika shi kuma Mudrika ibn Ilyas dan Ilyas ibn Mudar shi kuma Ilyas dan Mudar shi kuma Mudar ibn Nizar dan Nizar ibn Ma'ad shi kuma Nizar dan Ma'ad ibn Adnan shi kuma Ma'ad shi ne dan Adnan wa Adnan shi kuma Adnanu min waladi Isma'il yana cikin ‘ya'yan annabi Isma'ilu alaihi salam wa Isma'ilu huwa ibn Ibrahim shi kuma Isma'ilu shi ne ɗan annabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman alaihi wassalam amincin Allah ya tabbata a gare su shi da mahaifinsa الذي رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح وند ما ينسى أن إبراهيم يما فركي يقشر وينا ينك أنسى أن إسماعيل a mafarki shi da kansa ya roƙi Allah cewa ya Allah ka bani ɗa haka ne yawwa a ina rabbi habli min as-salihin akwai su shu'ara ko yace ya Allah ka bani ɗa dan ya zantuwa ne salihi nagari mutumin kirki التي فبشرناه بغلام حليم sai muka yi masa bishara da haihuwar wani ɗa mai haƙuri da juriya falamma balagha ma'ahu sa'ya yayin da wannan ɗan nasa ya kai lokacin ƙarfinsa qala ya bunayyi ce ya kai ɗan ɗana inni are fi manami anni azbahuka ni na gani a cikin mafarki cewa gashi ina yanka ka to mafarkin annabawa da su yayi ce ma fango ma za tara to kaɗan yana da ka gani ya kake gani mahaifin yana ba ɗan wane shawara kaga in kai ne sha Allahu sai nan da bayan shekara arba'in za ka dawo ka ce ai ni ne wane ko ka ce zan yi in shawara in ka tsinke a guje shi ke ba za a sake ninka ba amma shi ne wata wata ba ya san mafarkin annabawa mene ne gaske ne me ya faru da yake mishi fango ma za ta ba kai nazari me kake gani ya kamata in yi tunda ya san mafarkin annabawa mene ne gaske ne Ƙola yake da shi ya abati ya kai babana, if'al ma tu'maru aikata abin da aka umarce ka satajiduni in sha Allah min sabirin ce in Allah ya so za ka same ni cikin masu ne masu haƙuri falamma aslama yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah wa tallahu lil jabin ya kuma kwantar da shi a bisa goshinsa yana kallon ƙasa saboda kada zama yana kallon sama yana kallon idansa ƙasan tsakanin ɗa da mahaifi ya kwantar da shi kenan ya ɗauko wukansa wa nadainahu an ya ibrahim Allah ta sai muka kiraye shi muka ce ya kai ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya haƙiƙa ka gaskata wannan mafarkin inna lanaraka نعم من المحسنين هو إنا لنراك من المحسنين هو قلت إنا كذلك نجد المحسنين أنا أني ناسين يعني قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين للي كذبك تولى المفركي للي مو منا قرنك إن جاء الله ولا نون إن بواي قال له للي يا بني nuni da uzma ce ta ƙasaita da isa ce lallai mu muna ganin ka daga cikin masu kyautata ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi ɗansa annabi Isma'il da wani abin yankawa mai girman gaske kaji azimun ne ne mai girma ba wai irin lagalaga ba a ce zaka ce ci kallon ya malam ya zamto wannan abin yankawan ya zamto yana da kuɗi da yawa kuma ƙosashe shi sa ba a yi da ƙyamusashe wanda ciwo ya cinye shi me kare yanka ho a aban da wannan makaho ban da wannan ko da sauransu mai hauragi mai ido menene mai hararagarki da sauran irin waɗannan abubuwan da aka lissafa game da dabbobin layya dan kai da gaji Allah ya ce maka azim mai girman gaske ai kasan da girman ne ko kuwa Allah baya wasa a cikin zancensa wa kadainahu bi dhibhin azim ka gani to Allah ta'ala bayan yayi wannan shine ya zama annabi Isma'il ya ci da rayuwa da mahaifinsa kuma Allah ya yabi annabi Isma'il a ina suratu maryam me Allah ya ce واذكر في الكتاب إبراهيم كأنبتي لابار النبي إسماعيل a cikin wannan littafi na alƙur'ani innahu kana sadiqal wa'di lalle ya kasance mai gaskata alƙawari wa kana rasulan nabiyya ya kasance manzo ne kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat ya kasance yana umartan wane iyalansa bis salati da yi mene sallah waz zakat da kuma ba da zakka wa kana inda rabbih mardiya ya kasance yardajje ne a wurin wa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da aka kaga annabi Isma'ilu shi ma mai daraja ce lamba ɗaya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fastaslama li amri Allah ta'ala sai suka mi kauya game da umarnin Allah madaukaki fa fadahu Allah bi dhibhin azim ko bi dhibhin azim kamar da zuwa wasu kira'o'in sai Allah ta'ala ya kunshe shi da wani abin yankawa wanda yake mai girma wa ummuhu wato ce mahaifiyarsa kaga nan ba cewa abuhu ba me yasa ba kawo mahaifinsa ba saboda shi ina tare da mahaifinsa a wurin nasaba an gane huwa muhammad ibn abdullah ko ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay har zuwa ƙarshe wa ummuhu mahaifiyarsa ita ce aminatu binti wahabin آمنة ير وهب ابن عبد مناف ير عبد مناف ابن زهرة لن زهرة ابن كلاب شيخ زهرة أي كلاب ابن مرة شيخ لن مرة ابن كعب لن كعب ابن لؤي شيما لن لؤي ابن غالب شيما لن غالب ابن فهر شيما لن فهر سنة تارة النبي صلى الله عليه وسلم a kaka na nawa na'am kaka na uku ko abdulmuttalib hashim sai kaga sai abdumanar kaga sun haɗu daga wani kan abdumanar abdumanar shi kuma ɗan wane a can ɗan kusai can kuma ɗan wane na'am ɗan zuhura da zuhura da kusai mahaifinsu ɗaya ne shi ne wani kilab ina fata an gane kamar aliniyar ne sai a ce wannan wane ɗan wane da ɗan ƙani kadan an zo za a danganta shi a ce wannan ɗan ibrahim ɗan mu'azu wanda ce ɗan usmanu ɗan mu'azu dukansu daga ina ne gida guda ne wane da ƙani ɗan uwan juna ne idan kaga dangin ɗaya ne to tun daga kan kuma kilab za ka da ɗaya ne ake tafiya gida ɗaya ake tafiya an gane wannan har zuwa kan sihir wa abuha shi mahaifinta shine wahab ibn abdimanaf ibn zuhra huwa sayyid bani zuhra shine nan shugaban dangin banu zuhra nasaban wajen dangantaka wa sharafan da kuma matsayi an gani mutum ne mai girman matsayi a cikin mutanensa wa qad tazawwaja biha abdullah wa hiya yawma idin afdal imra'atin fi quraish mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullah ya auri mahaifiyar manzon Allah Amina bint Wahab a wannan lokacin ita ce mafificiyar ya mace a cikin ƙwarishawa nasaban wa mawdi'an wajen me wajen dangantaka da kuma wajen soyayya masu matsayi ne ana son su ana son dangin su ce dangin suwa ne ai ka je kai aure a wannan dangin akwai alkhairi matan su mutanen kirki ne suna da tarbiyya suna da kaza suna da kaza to kuma haka yake jama'a cikin kowace al'umma akwai irin wannan akwai kuma wanda in ka ɗauko auren ka tawo aka ce ɗan wane ne ɗan wane ɗan waye ka ce da wani ɗan bala'i ne ko ba yi akwai su akwai na ce in dai jinin wane ne kul ce kurwan mu kur ba wai dan mayu bane amma sai dai wallahi an samu matsala ko da ita mutumin kirki ce wannan jinin idan ka ɗebo wani daga cikin dangi mana sai ya zo ya zama maka wani fitinan nan ɗa ya dinga tayar maka da hankali ya ta bala'i iri iri ko mun ga abubuwa irin waɗannan da yawa ke sa saboda irin wannan ne wani lokaci mahaifi mu in ka zo da magana aure sai ce maka yarwa yarwa ce ce ce yar gidan wane sai ce tun jika za ya bincike kawai abin da zai gaya maka kenan sai bayan wani lokacin ka dawo ba sai ka san ba an bincika a shi zai gaya ma in ka ji shi yayi tsit to bai gama bincike ba ne amma kana gama ka zo gaisuwa zai ce maka to na je na yi bincike na gano kaza da kaza ya dange kuma an faɗa min dan wane ne mun san babansa mutumin kirki ne kaza kakansa mutumin kirki ne kaza sana'ansu ma kaza ne mutanen gari kaza ne sannan ba su da wani gado na mummunan ciwo ko dai na kaza ko na ko ciwon hauka ko ciwon kaza ko ɗabi'a irin ta kaza wallahi ko ka ko ka so sai an bincika wannan wajen aure ehe yan zamani ka ku duka kawai da kaga yarinya ta ɗan ki fuskar ta fito fes ta ɗan sha makeup ɗinta shi wala ai ai da dogon hijabi take tafiya ba nan take ba ba girin girin ba yawwa bayan hijabin kuma to sai kuma aje a bincika a gani yaya ko ta tsayu ta kai ko bata kai ba eh in bata kai ba duk yadda bata kan nan ba iyaye ka kace maka wani ya hakuri to ka hakura ka je ka rinka kanka a daki ka dan shafu kanka ka ce na ɗan ɗan soyayya da ka dinga dan I love you I love you I miss you I miss you I can't live without you ƙarya ne yawwa dan ta mutu zaka cigaba da rayuwa ka wata ma zaka aure ya amma dai tunda ana yi a harkar soyayya shike da mun ji ko ka tuna irin waɗannan ƴan kalmomin ka ɗan yi ƴan ɗan kukan ka share hawayenka ka koma ka haƙura ka roƙi Allah ya zaɓi maka mafi alkhairi mun gane wannan jama'a maganar iyaye tana tasiri in dai ba wai iyayen sun yi haɗa kan son zuciya bane akwai iyaye masu son zuciya su kuma su ba addini suke dubawa ba ƴar gidan masu ƙumbar susa ko ‘yar gidan mai mai ba ku gane ba to mai mai ku an gane wannan ne ya za ta aika kokari ka aure ‘yar gidan wani kaga za mu dinga ɗan samun wani abu ko da ɗan aiki ma ka samu a kamfaninsa ka zan gwamu da komai amma ka ɗan sami mai ɗan mai mai ɗan mai ku haka to ayin ma za mu ɗan huta in ka samu ayin ma mun samu ko ko ba yi ana yi a kowane irin lokaci Allah ka samu dashi almuhim ba ce an kai kada a wai irin waɗannan matan ba ƙwariya ta bi ƙwariya kai ma ɗan sama sama ne to je ka sami irin ka sama sama amma kai ɗan sama sama ne wallahi ina san aure mace ne mai ɗabi'u na ƙwarai mahadicin ƙur'ani mai ilimin addini mai yawan biyayya a gida mai girmama iyaye mai tsakaninka da Allah kai kana da shi ko kuwa ai ya kamata a ɗan duba a gani ko yawwa ƙwariya ta bi ƙwariya ba haushi ya yi gaskiya dan a wurin aure akwai abin da ake ce ma kufu'i akwai equality an gane wannan akwai wannan dan kai daga ganin wata macen ka san kai duk wallahi ta fi ƙarfi na kai da kanka ma an baka a cikin kace maka wallahi zan aure ka ce kai kadai da daga tashi Allah ce ji ke da amane wallahi dai abin ne kamar kana wata ake mama wallahi dai abin ne to shi dai a dai abin da amane kai kaza jinjinawa ne ko ka samu ka dan yi haka ka dan gudu eh idan za ta sha mai da yawa kuma ita mace ba wai farkon ba rayuwar yau da gobe ka je ka dan gonka rayuwar ƙarya da ba za ka iya ba ka ɗauko wacce za ta iya haƙuri da kai ran da babu za ta yi haƙuri ran da akwai a fanta ma amma an ka ɗauko mara haƙuri ran da ka fara cewa ba abin da za a dafa yau ba a ɗaura kunya ba goma ba a ɗaura ba ji ba an samu an ci da ƙyar wallahi wata gudu a gidan su za ta yi shi ke nan mu haka ke bari mu ba abinci duk ta tsawon shekarun da yini yana ba ta abinci yanzu ba abinci ta gudu shi ko yaya isa malam ihsani ne farko da zaka ba ƴaƴanka ka nema musu uwa ta kwarai ka nema musu uwa ta kwarai shine zaman ka lafiya ko bayan ka mutu wallahi kada ka ji komai da izinin Allah za ka rike su ta ba su tarbiyya da kulawa ƴaƴanka sai sun zama nagari in Allah ya yarda amma kai ka tsince ta a titi kun yi gabuwan titi gaban social media ba san halin juna ba baka je ka ganta ba ka san dangantakarta ba kawai kai make mind ɗinka straight kawai ai ni wannan tamun ni ma yadda aka yi kawai ba matsala ci ai dan yin suka ci ai ba damuwa ita ai kaza ki za ta gyaru cin nawa aka yi ko kuwa bar wannan zancen ba shi da muhimmanci an gane wannan to shi yasa yake gaya mana cewa shi abdullahi ya auruwa ya auri aminatu yar wahab alhali ita ce ɗaya daga cikin wa mai daraja ta ɗaya ce a cikin dangin ƙwarishawa an gani mahaifinta shugaba ne jagora ne a banu zuhra wajen dangantaka da kuma daraja da mukami da kuma girma وقد تزوج بها عبد الله يومئذ kuma Abdullahi ya aure ta a lokacin ita ce mafi ticiyar kyamace saboda ka ba maganar tarin dukiya ake ba daraja ake magana in ka an ce gidan suwa na manya ne ba maganar babbar riga ake yi ba ba maganar ƙaton mota da ƙaton gida ake yi ba a'a ana maganar mutunci da addini da kulawa da kuma tarbiyya shine gidan mutanen manyan mutane amma za ga wani ga ƙaton gidan ga babbar mota ga katin shago ga business iri-iri amma ka ji kai wani ya kananan mutane ne ke kanana kuma duk girman motar nan da girman gidan nan ce kwarai kanana ne a kusa ma'anan ko ba san fasara wannan ba abin da yasa muke karanta wannan a cikin sira jama'a muke fitar da irin waɗannan fikihu kada ka ɗauka kawai ana karanta tarihi ne kawai a ji a yi menene ake cewa ne ta zo mu ji ta ko kafin shi ba a sharhin komai kawai za a za a faɗa ne sai an je kashi a cikin mai fahimta to shi sira ba haka yake ba ana yi ne duk wata gaba sai a cire fikihu da ke cikin wannan abin dan ka fahimci wannan abin ka ɗauka ka sanya shi zamto tsari na rayuwarka dan ka samu kyakkyawar rayuwa Allah ka inganta mana rayuwar mu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafificin dukkanin mutanen da ke duniya wajen dangantaka a yanke da haka mun tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsarkin dangantaka an gane wannan kuma ya Allah ka shaida mu dinnan muna kaunar manzon Allah muna son manzon Allah muna son iyalan gidansa muna kaunar shi muna son dukkanin komai gaba da shi wannan dalilin ya sa muka nanikewa sunna saboda ya ce alaikum bi sunnati wannan dalilin ya sa duk yadda bid'a take ba ma daga mata kafa saboda ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a saboda kuma ya karanta mana cewa Allah ya cika addininsa al-yawma akmaltu lakum dina ku saboda haka kasancewar muna kaunar manzon Allah ba zai sa mu ga bid'a mu kyale ba da ka san da wannan mukamin dan bid'a ke amfani sai a ce to ai wani makiyin manzon Allah ne to ta yaya ke kishi me yayi rikin sa an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka falinatabihi min ash-sharafi a'la dirwa dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallama darajarta ta kai makwara wajen ɗaukaka wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidhalik kai hatta mabiyan manzon Allah sun kasance suna tabbatar masa da wannan darajar ta wa shahida lahu bihadha abu sufyana bayna yaday malik ar-rum hirqan abu sufyan فخر ابن حرب ابن أمية يا بعد لابار هكا أجبان سكي سكي ولي هرقل عظيم الروم شغب الروماوة wanda shi ne shugaban kamar ka cece soci na duniya gaba ɗaya a wancan zamani ya ba da wannan tarihin nasa shi ce mahakilis da turanci ko h e r c u l e s ko shi ne sun mani suna wannan hakilis za ga kaman ko sirisu ne ko menene adventures ne dai haka to sunan kenan amma da larabci ake ne hiraqan azimin rubo yawwa to ya bada wannan labarin dan sarkin rum ya sashi a gaba ne yace kai yace na'am zo ku ku zo in ne tambaye shi in ya ƙarya ku ce ƙarya yake ki dinga tambayan Abu Sufyan me ya suna wannan mutumin da ya ce shi ne wani ya yake a cikin wajen dangantaka ya ce tab huwa zu nasab huwa fina zu nasab a cikin mu mai kyakkyawar dangantaka ce ce haka Allah ke aiko annabawa ba za ka taɓa samun annabi ya zama wani ɗan tsince-tsince ba danginsa ‘yan tsince-tsince a wala Allah sai ya zaɓi mafi kyawun dangantaka da jini sannan ya aiko shi a matsayin manzo saboda kada ma wani shege ya zo ya dinga aibata shi yana cewa to ai kaza ai kaza ai kaza ke to kun taɓa tuhumar shi da ƙarya ya ce wu ai mu ce mishi ya ce al-amin Muhammad al-amin amintacce a cikin ya ce kwarai haka annai ba su masu amana su ya labarin kuma abin da ya shafi masu binsa suwa ya ke binsa suwa ke imani da shi ya ce wala masu rauni ne talakawa ne wanda ba su da komai ya ce kwarai haka mabiya annabawa suke duk wanda annabi da ya zo da wani gaskiya za ka ta da masu rauni cikin mutane talakawa suke fara yin imani shi yasa ba za ka taba ganin alhaji binni galibi a wajen karatu ba mu dai a nan yankunan namu ko ban da birane birane za ka samu hamshakan masu kuɗi suna zuwa wajen karatu amma mu ban da nan kan ka gwani mai kuɗi kwaya ɗaya mai sunan kuɗi ma da ya ji kuɗi a wurin karatu yana zama yana jin karatu yana da wahala ba mu ce babu ba sai ɗan ɗaiɗaiku kuma haka ne ran da aka kawo abin da bai mishi sai ce shi fa wannan abin shi bai yadda ba kawai ba wani waye waye kawai shi kenan saboda galibi innal insana la yabgha an ra'ahu istaghna dan adam yana dagawa yana jijji da kai kanshi na fuga dan yana ganin wai shi ya wadatu ko Allah ka tsare mana imani ne ita ga tambayar shi kai ya yaƙi ke tsakaninku ce ya hijira ya bar garin ya kuma madina ce ya yaƙi ke tsakaninku da shi yace yanalu minna wani narumi yakan yi nasara a kan mu mu wani nasara a kan shi haka aka annabawa suke da wuya ka ga an yi wani a ce ɗoɗar kawai nasara za a yi ta yi har zuwa ƙarshe to da dan kayi da'awa an samu matsala wasu sun yi imani sun yi ganewa ka kira mutane wannan ya butsare ce wancan ya ce wannan ya yi ashar dama da'awan ta gaji haka a zage ka aibata ka a ce me kaza me kaza ka lirgin kama a ce a gurgu ne a ce ai mai sanko ne a ce ai kaza ne a dinga faɗin maganganu dai duka dai za a faɗa amma dai wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe yana gawa da mai tsoron Allah wal aqibatu lil muttaqin Allah ka samu dace fa ashraful qaumi qaumi mafiya darajar dangi da mutane su ne dangin annabi Muhammad wa ashraful qaba'il qabilatu mafi ficiyan kabila ta mutane kabilar manzon Allah ne wa an wasiyata bin al-asqa radiyallahu anhu an rawaci hadisi daga wasila ibn al-asqa Allah ya kara mishi yadda qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم ينشئ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ألا يا ذاتي كنانة دقسين آن النبي إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة يقوم ذاتي دنج قريش دقسين آن كنانة واصطفى من قريش بني هاشم سو قريش عوامة ألا سيذاتي بنو هاشم واصطفاني من بني هاشم وما لا تجيكم في ألا يزعتيني أتم بنو هاشم زمنيني النبي ده ألا ذي أيقون أرش wannan hadisin sahihi ne imam muslim ya fitar da shi da imam tirmidhi a cikin littafin sa jami'u at-tirmidhi an gane wannan min hikmati hada al-istifa yana daga cikin hikimar wannan zabe da tacewa da bakance da baka cewa da aka yi aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama awwalan na farko اعتادت العرب ألا تسمع إلا من ذوي الأنساب العالية فيه سولا رباوة sun kasance mutane ne wanda ba sa jin magana kowa sai wanda ya zamto yana da dangantaka maɗaukaciya a cikinsu in ka kana magana sai a ce kai sai ka dan waye ai kuma muna da wannan ko shi dan waye shi dan mai tallare fa yau ya zama gwamna ya zo yana ta mana kaza da kaza ko dan gidan budukun nan ne fa ya zama gwamna ya zo yana ta mana kaza da kaza amma ka ce ai dan gidan sarauta ne babansa ne sarkin gari kaza daga sarki wani shi sarki wani to shi ma dan sarki ya ce a'a babban mutum ne ya fita babban gida ba haka bane ba to haka ne su ma an gane wannan saboda haka su larabawa ba sa sauraro ka ce za ka zama shugaba ko jagora a'a sai an duba dangantakan ka kai wane ne ko su wane ne ba irin yadda ake a ƙasar Hausa ba yanzu da sarauta ta koma ko sarauta ta koma sai tsince tsince illa man rahima rabbuhu sai kaga an tsinto wani mutum malam amma san daga inda yake kuma wani ma an tabbatar mashayin giya ne manemin mata ne wani ma ɗan liwaɗi ne wani ma an sani hada gidan giyar gidan karo yana da shi amma sai a zaɓe shi a bashi sarauta kawai saboda ana neman yan su lalla to ai ku kuka fara lalatawa kafin a zo a lalata muku inda kun rike abin da daraja da ya ci gaba da zama mai daraja har yanzu akwai masarautun da suna da daraja suna da kima amma sarki yau an je wajen shi yayi zalunci ya ci filin wani ya ci gidan wani ya ci gidan su wani ya kwace matar wani ya yi kaza da kaza sarkin gari ba ka je ƙauyuka ba nan kana so ga irin wannan ya ci gonar wani ya ci filin wani ya auri matan wani ya sa an sake ta ya sake ta da kanshi ya ba hanyar da ya biya aure ta ya yi kaza ko ba yi malam ka je wurare da ya ka zama Usman sarautar malam miyagun mutane to amma mutanen garin ba su suka je suka ci kace to wannan shi zai mana sarki ko an je neman dagaci na gari ko wani sai a ce to ai mun yi tafaki wa wani ne saboda yana da 'yan canji a aljihunsa a'a a nemi mutumin kirki mai daraja ma'abocin ilimi da sanin addini da tsoron Allah shi ya kamata ya zamtowa shugaba ba ce dole sai malami ba amma dai ya zama mai tsoron Allah an gane wannan to su ma laraba suna da wannan tsarin jama'a tun kafin nan sannan akwai hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa darajar mutum bakwarai ce guda ɗaya yana da ƙarfin hankalin mutane goma sha biyu wanda ba bakwarai shawa ba kusan wannan in dai mutum balarabe ne bakwarai shi to ƙarfin hankalinsa da Allah ya bashi sai an haɗa hankalin mutane goma sha biyu sai za su yi hankalin bakwarai shi guda ɗaya shi yasa duk jagoranci da aka yi a zamanin manzon Allah har zuwa kan Muawiya ibn Abi Sufyan zuwa kan su Marwan ibn al-Hakam zuwa kan su wane ne zaka tada cewa yan su ma shawa ne an gane wannan shi yasa mutum Madina bai taba zama khalifa musulmi duniya ba a wannan tsari alamin walin nubuwa da manzon Allah ya bari a bayansa ba a samu ba saboda tun da aka je faƙifa da banu sa'ida bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen garin madina suka sanar kace to tun da ya zo garin mu ya zauna ya kamata dai ya zama ko ku samu shugaba ɗaya mu ma a samu shugaba ɗaya kin sai zama jagororin guda biyu ne yace a sai na umar yace a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanci yana cikin ƙwarai shawa ne kuma duk cikin mu nan babu wanda kai abubakar daraja da kai abubakar kawo halinka maka mu baya sai na farko ya dafa kawai sauran jama'a da aka dafa aka yi mubaya saboda an sani dama tun manzon Allah yana rashin lafiya ya nuna cewa abubakar ne wa khalifa dan bai taɓa sa wani ya ce je ka ja mutane sallah ba rashin lafiyar sai wa ta abubakar akwai ne sa abubakar sai na abubakar ya ƙi jin sallah aka sa umar da manzon Allah ya fito ya ga umar ne sai bai ji daɗi ba ce na ce muku abubakar Allah da manzonsa sun ki kowa ya jagoranci mutane sai abubakar in ji manzon Allah wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaba yin tambayoyi manzon Allah ya bata amsa tace to yanzu in na dawo ban same ka ba fa me riwaya yace ta'ani maut hadisi da bukhari da muslim tana nufin idan na zo na samu ka mutu fa yace mata fa'ati ababakar ki zo wajen abubakar bayan ya mutu kaga duk isharori da nuna shi ne wa shi zama khalifa shi zama jagora kuma aka khalifanci malam mai kyau a bisa tsarin annabta malam Allah ya bada nasarori iri iri Umar ya zo ya karba ya ci gaba da yada wannan addini gaba da Uthman ya zo ya karba shi ma yayi sai na Ali ya zo ya karba shi ma yayi bayan sa Al-Hasan ibn Ali ya zo ya cika sa shi ma ya yi sannan ya shi alhassan shi ya miƙa mu'awiya da hannunsa ba rigimar da aka yi sadin Ali ya ce ana ta ana ta rigima akan halifanci ga khilafan nan to ni abin da yake gani ya fi dacewa kawai a haɗa kan musulmi gaba ɗaya alhassan ya ce kai ya je wajen mu'awiya shi ba fa shi mu'awiya ya kira ya zo ya same shi a kufa ba shi ya tafi wajen mu'awiya in shi ya ce suna cewa ta ya za a yi kai bana haka waye waye ce a bari gaya muku mu'awiya ya fi min alkhairi fiye da ku akan ku matsiyakin mutane ce inda zan bijire wa mu'awiya a yau ku za ku kama ni ku yanka ni ko ku kama ni ku miƙa na zan mu'awiya ku ci kashe shi ki mun san ku sarai wa ya kashe baban mu in ba ku ba wa ya kashe dangi mu in ba ku ba to ina na bane sanin ne kuma wannan riwaya tana cikin littafin shi'a abin da zai baka mamaki ka gane jahilci irin na wanda yake shi an ci mala ku da kanku kuka ce ku kuka kashe shi akwai wani kai na yawa kan YouTube za ga wani malamin shi ana cewa awan duk kukan da ake da munafurci ne ce wa ya kashe Ali ya ce mu ne wa ya kashe wa ya ce mu ne wa ya kashe Hussein ya ce mu ne ce iyayen mu su kashe Hussein nan ba wani ahlus suna ne kashe Hussein ne su dai in shi an su kashe Hussein kuma ka zo ana raka mana ta za ta ife ife wa Hussein wa Hussein Allah ya kiyaye to jama'a kun ji su larabawa a ka'ida ba sa ji ba sa ni kauya ga kowa sai wanda ya zo yana dangantaka madaukakiya a cikin shi fakana min hikmatillah ta'ala sai zama yana daga cikin hikimar Allah madaukaki an ikhtara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi annabinsa Muhammad salatin Allah da aminci tabbata a gare shi min baitin daga wani gida kana afdala nasaban wa a'la sharafan gidan da yake da mafificin dangantaka da mafi daukakan daraja hatta la yakunu li a'da'i islami silahun fi aydihim yasudduna bihi an sabilillah har kada ya zamto maƙiyar musulunci sun sami wani makami a hannunsu wanda za su dinga kore mutane ga barin hanyar Allah wala yatawahhamu mutawahhimun anna risalatahu innama hiya wasilatu litaghyir wad'ihi al-ijtima'i faqat kada wani ya dauka cewa kada ma wani rudadde an gane ya ya yi rudu ya dauka cewa wannan sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kawai ya zo da ita ne dan ta zamto wata hanya ce ta canza tsarin zamantakewa na al'umma a'a ba wannan bane kawai abin ya wuce da an gani ba ya zo bane kawai ya shirya larabawa ya gyara danginsa da zamantakewa a society a'a ya zo ne don ya kawo saƙon Allah ya ayyuhar rasul bal yadma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah saƙo ne da duk duniya baki daya قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين sannan قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هذه هكا الله يفعل كثير سياكم تاني lallai ni manzo ne gare ku baki ɗaya ranka ta kaf ɗin duniya Allah kuma ya ƙara tabbatarwa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira ba ma aiko ka face sai daga ranka ta kafitanin mutanen duniya kakaf ka zamto mai gargaɗi da yin bishara gare su sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba da haka is a global and universal message from Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan wani abu ne sananne wanda an yi mutu an san shi thaniyan abu na biyu malam yace anna ikhtiyar Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam من العرب من دلائل حب الله تعالى له zaben da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin kabilar larabawa wannan dalili ne da ke nuna maka ƙaunar da Allah yake wa ƙabilun larabawa Allah yana son ƙabilun larabawa wa hada yaqtadi min almuslim an yuhibbahu to kenan wannan yana hukunta mutum ya zanto yana ƙaunar suwa larabawa amma wani wuya ta iranci ta farisawa ce da majusawa da yahudawa maganar a ƙaunaci larabawa babu shi a littafinsu an gane wannan da shi sa malakin nuna maka wannan Allah ya aiko shi a cikin su ne ne larabawa kuma kai da kanka in ka ji ka zauna a cikin larabawa ne za a ga haka ko ba ka bani za ka gani duk duniya ba wa waɗanda kyautatawa irin nasu babu ko akwai yanzu duk wanda ya je ake hajji ya dawo cikin mutane dubu kan ka sami mutum ɗaya da zai gaji laraba wanda ya je cikin su ya ake hajji ya dawo yana da wahala sai dai ne sai dai yabo shi an mana kaza an ba mu kaza an kula mana da kaza an ba mu kaza an nuna kulawa da mu game da kaza su ba ta yarda da iskanci iri kaza kaza da kaza da kuma ana mutane ne masu kirkin gaske mala eh Allah ka bari don haka sai ma yace wannan yana tabbatar maka da cewa ya kamata kowane musulmi ya zama yana kaunar kabiran larabawa min haythul jins ta hanyar jinsin su larabawan la min haythul afrad ba wai a ɗaiɗaiwansu ba jinsin larabawa ka ji kana son su amma ba a ɗaiɗaiwansu ba ku gane ba malam zai bayani yace fa fi afradihim muslimun wa ghairu muslim dan a ɗaiɗaikun larabawa akwai musulmai akwai waɗanda su ba musulmai ba ai ko akwai musulmai akwai ne kafirai hatta a cikin baffannin manzon Allah an samu arnan da har ƙur'ani sai da shi ɗan wuta ne shi ne wane abu lahab tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran la ta lahab la ta lahab ka gani ga irin su abu jahal ko ga irin su utba ibn rabi'a ga irin su shaiba ibn rabi'a ga irin su Umayyah ibn Khalaf ga irin su Walid ibn al-Mughira manyan arna ne waɗannan zakatin arna malam wani sun yaji addini iya ƙarfin da dukiyarsu amma Allah ya tozarta wannan yunkurin nasu da kokarin su Allah ya ɗaukaka addinin Allah har muka same shi yau a sama a ƙagas amaho Allah malam a ƙagas amaho dan inda ba don Allah ya kaddara sahabban manzon Allah sun zama su ne sahabbansa ba wallahi da duk arna ne wala duk maguza ne wala muna muna cin kare muna shan giya muna cin alade wala ba doka wallahi wala duk wanda ka ganshi yayi imani a yau saboda sahabban nan amma wani kawai zai ga guda kawai shi Abubakar kafiri ne arne ne wai ka wai ka hada wai wurin zama ɗaya da shi kuma a shirya yana ha shi kenan kawai ya zama dan uwanka sannan ai bai yiwuwa mana hanyar ba ɗaya ba ce ba ƙoƙarin da waɗannan mutane suka yi Allah fa ya yabe su yace ula'ika humul muflihuna ula'ika humus sadiquna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan inna sun yi laifin wanda aka waliya ce wa laqad afa Allahu anhum Allah ce laqad radiya Allahu 'anil mu'minina ya kake jira kuma sannan Allah ya ce waɗanda suka zo gabanin su ne su rabba na gafin lana wa li ikhwani nan lazi da sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa ne mutum habin manzon Allah kenan Allah ya ƙara musu yadda laka ɗaiɗaiwar su jama'a ana iya samun wanda yake fajiri ana iya samun kafiri ana iya samun nahiki duk ana iya samu ko ba a samu hatta a zamanin manzo Allah an samu munafikai aiki wani su munafikai ba sa cikin sahabban manzon Allah sunan su munafikai eh wani duk wanda ya tabbata irin su Abdullahi bin Umayy bin Salul munafiki ne ko shi kenan kawai shi ba sahabi bane sunan shi munafiki don Qur'ani haka yana aka kira shi suna wa munafiki da waɗanda suka bi hanyarsa mustaqimun wa munharif za ka sami akwai wanda ke daidaitacce tsayayye akan addini sannan za ka sami karkatacce ga barin hanyar Allah salihun wa salihun akwai mutumin kirki nagartacce akwai mutumin banza duk a cikin larabawa akwai wanda ko babu akwai fayakrahu al'amal makruhata fihi don haka dole mutum ya kyamace waɗannan miyagun ayyukan da ke cikin larabawa لا جنسهم العربي با wannan jinsin nasu na larabawa ba karatun ya fito yanzu ko Allah ta'ala ya samu dace sauran minti na lokaci ya yi ko ya yi ko tsayi kuma dama mun zo gaba tsayawa yanzu mun ji dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanzu darasi na gaba za mu zo mu bayani akan amul fili shekarar giwaye me ya faru a shekarar da aka haife shi a lokacin ba maganin wani dai yawanci ba a rubutawa sai da ce shekarar da kaza ya kai kaza kuma iyaye ma da ba a rubuta ta ce alaji yanzu ne aka yi tabin da ya ga shekarar da aka haifa alaji tun da su sun kwana biyu da su malam muhammadu gasan da su sa'i a ce wani zamani a ce to zamanin da aka kashe wannan wannan baturan lullugad shekarar da ya mutu shekarar aka haifuwa ne ko shekara biyu baya za kuma a duba littafi a shekara wa shekara ya rasu ki shekarar da Saddauna ya je Jos a shekarar ne ko kuwa wannan to yanzu dai ana ana kiyaye da tunda abin ya zama ya zama zamani ko ya zama zamani yanzu a ce ai 2000 kaza 1980 kaza 1970 kaza ne 1960 kaza ne amma su a lokacin babu wannan kirya daga baya aka kirkiri wannan kiryan aka fara shi kuma ka rike shi Allah ta'ala ya samu dace sannan zamu ji haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da shayar da shi a cikin banu sa'ad da kuma dukkanin isoshin abin da suka biyo baya hatta wajen karerai da ake yawan yi game da haihuwarsa cewa an ga kaza an ga kaza sai za ku zo ku ji tatsuniya ce ta gizo da kotsi eh akwai abin da ya tabbata a asira shi yasa wasu daga cikin malamai suna da asiratun nabawiyyatus sahiha ma'ana sirar annabi ingantacciya duk wani labari da ƙarya da aka nuna zuwa bai sai a cire a tace saboda malamai suna da wani ilimin da ake cewa ilmu mustalah tarih ilimin tantancewa da tace tarihi a gane wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba Allah ya saka malamai da alkhairi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda bai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka azurta mu da ikhlasi ka ƙara mana son annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka rayar da mu akan hanyarsa ka ɗauke mu akan hanyarsa ka tada mu a cikin taron sahabbansa a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira marasa lafiya cikin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suke neman aure Allah ta'ala ka ba su na ƙwarai Allah muna roƙonka dukkanin buƙatun na alkhairi da muke da shi Allah ka biya mana Allah ka biya mana ya Allah ba mu da wani ubangiji da muka dogara gare shi wajen neman biyan bukata sai kai Allah kai ne ar-razzaq Allah kai ne al-fattah Allah kai ne al-alim Allah ka fi sanin abin da ya dace da mu Allah ta'ala kai mana alkhairi na duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.